ومهددا أتاني هواه قبل أفعال الهوى سليت بديوان الشياطين أمدا ألفت به والناس في سلسلة الكرى تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وزوملت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباقهم وقد نلت تبريز القرون لأحمد ولملا وعز العبد عز مليكه فطرق يمين الكون عبدا مسودا ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وأهلي ما ترى العبد سويا سعادي وحاج المسلمين أهلته عليك بطبت النفس حرا مسرمدا زماني خلق الوجه غير مقدر أروح وعقد دائما لن أكمدا أغالي الشعور عند أفضل مرسل ومن برسول الله لم يخش جلمدا تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فصرت محجدا نعم وإن أدري سنة بليت na kamu shi ne bulitu bulitu bi hubbil mustafa na kamu da son manzan Allah in aka ce bala ko bala ya da ma'ana guda biyu akwai bala bala'an akwai abla bala akwai bala akwai abla idan ya ɗauki bala yana ɗaukan ni'ima yana ɗaukan jarrabawa wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ni'ima daga ubangijinku mai girma jarrabawa daga ubangijinku mai girma amma akwai bulit bil aqlal illam aqbiha wa qufa shahihin da fi turbi khatam yaji mutanabbi ko bulit bil aqlal kaga wannan na na zamo kamar kufai ko na tsufa na zama kamar kuma bilal aqlali illam akibbiya to wannan buliti wasu kan ce an jarabce ni kalma ce wata take kace an jarabce ni wani zai dauki mafhumin salbi in kace an jarabce ni wani zai dauka mai fahimtar mai jarraba an ce jarrabawa zai dauka bane mara kyau ko to bulitu na kamu bulitu na kamu in an ce ka kamu da son abu ba kai ka tsora kawai ka kamu ka samu kankane a cikinsa bulitu bi na kamu da san manzan Allah bi hubbil mustafa kalle kalman da ya kawo bi hubbil mustafa dama abin da rai take so mai kyau ne saboda ka al mustafa ya kamu da shi zababben bawa abin zabi na kamu da sansa shine alkhatmi wanda ƙarshen annabawa mai suna ahmadu alawa ne af'alu me yasa ya ce sunansa alam ya kawo ahmad a nan gurin saboda ahmadu dama in ya ce ya kamu da son sakarka mai mamaki na farko mustapha ne zaɓaɓɓe na biyu kuma shine ahmadu ahmadu min kulle mahamudin wa ahmadu min kulle hamidin duk wanda aka godewa ba kamar manzan Allah duk wanda ya gode wa Allah ba kamar sai na rasulullah sadaka ahmadu na so na kamu da sansa sadaka ba mamaki abul kauni in aka ce abul kauni akan ce wai uban da na'am in aka ce abu yana daukan baba abu yana daukan mai sahibu na'am wanda halitta gaba dayanta tana karkashin tasarrufinsa abul kauni akan ce uban halitta amma dai ba tukunna ba da kawai tukunna alkawari shi kansa yana daga cikin furu da suke bangaren ilimin tauhidi ne akwai al'azali akwai al'abadi akwai alkadim akwai aljauhar akwai irin wani alkaunu din duka me ake nufi da kaunu din tukunna kaunu shine mai alkhala'iq halittu gaba ɗayan su to abul kawai shine duk wanda yake halitta ne to manzan Allah na gaba da shi wal akhlaq ma'abucin nagartattun ɗabi'u a ganin abu da nan wal akhlaq ai sahibul akhlaq ke abul kauni uba ne a duk halitta manzo Allah uba ne a wurin ta a daraja amma ɗabi'u kuma sahibul akhlaq ake nufi kuma ka kalmata da ma'ana kenan abun ma'anan abi daban ma'anan abi akhlaq daban sannan fara'an shi reshe ne wa mahatida kuma asali ne mana ɗa ne a wurin annabi adam a alamul ajisadi amma uba ne wajen annabi adam a alamul arwa shine far'u wa mahatida atani hawahu bai ce hubbuhu ba sai ce atani hawa in aka ce hawa shine son da ya kai ga mutum bai ma san me yake ba hawan qada la adri hudam am dalalatin kawai soyayya ne kalmar asalin hawa daga rami ne aiko hawa ya faɗa rami to hawa son da gaba ɗaya in baka samu abu za ka iya halaka a fara ta bane ta kasa ilahahu to a tani hawa ma na kaman ka ce tsananin soyayya ta manzan Allah ta zo mini qabla an a'rifa hawa tun kan ma in san menene soyayya tun kafin in san wato abadadiyan soyayya nake san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ka san sai ka san alifin ba'un ko sannan ka zo ka san kalma sannan ka san jimla sannan ka san ma'anar jimla ko to tun kafin in san abadadiya na hubb nake san manzan Allah sallallahu alaihi wa
salitu na kuna sala yasla na samu kuna biniran ishtiyaqi da wutan kaunata ga Ahmad wato wutan san manzan Allah ta kuna ni na kunu kurmus amma da wutan me soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani wuri a jiki na mace ya kunu da san manzo Allah wannan yayi kama da abin da dan fodo yake cewa a qasamtu bir rahmani mali mifsalun illa hawa hubban nabiyyi muhammad na rantse da Allah babu wani gaba joint a jikina mifsal face kowane gaba a jikina yana soyayya ga manzon Allah kalata daban wato wannan yatsan sanda yake wa manzan Allah daban da wannan yatsan shi mifsal gwannan din nan ummulan nan kowanne mifsalu wannan tana son annabi wannan tana so wannan yana so wannan tafin yana so dantsan na so nan yana so kowanne illa hawa nau'an mumayyazan hubban nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine abinda inda ake son a tafi aliqtu shi ko kalman aliqa shine kamuwa da so fuji'atan aliqa misali ka kamu da san abu baka san kana san shi ba baka san me yasa kake san shine aliqa shine abinda wani ke cewa ulliqtuha aradan wa allaqat rajulan wa ulliqa ukhra ghayruha ar-rajul ni allaqtuha aradan kawai ne muna haduwa da ganin ta ba kai da kamu da santa na tafi akan sanda ita kuma wa Allah kadarajulan ta kama da san wani mutum daban wa ullaga ukhra khairuha rajul ita kuma ta kama da san wancan da take so ku kaga abin ya zama kenan sarka da san shi ya kamu da santa mata ita kuma ba ta san shi ita kuma ta kamu da san wani wanda take so kuma wata ta kama da san wancan din shine aliqa shine ta'allaqtu layla wa hiya girrun sagiratun ولن يبدو إلا أتدارا من سديها هجم سجيرين نرى البهم في الهي ليتنا إلى اليوم لم نكبر ولم يكبر البهم تعلقت ليلى ناكا مدسنتا وهي جر تنتنا كرمامي وسن أسامة صغيرة to wanda ka tun tana son kasa kama da san ta ga su ne mahaukacin su to da ka wannan ya zama cuta wani malami da ya je irin da bidikan nan sai yake cewa ina mai addu'a kai ba so bane ya zama mara saboda ya ce ne a rani iza sallaitu yamman mutu na hawa habi wajihi wa in kajanin musalla wa ra'i fa wallahi ma adari iza ma zakartuha asinte ne sallaitu duha am samaniya nagode kai wannan ba zai mai aka amara ne ba su ya kamata da raka anwa mai shi gaba wanda shine aliq aliq wato tsananin so wanda kake son bai san san da ka kama da shi ne alika to aliqtu bihi na damfaru da son manzon Allah wannan su alhalin mutane fi sinatil kara suna magagi na bacci da dimo akan duniya lokacin da ba a fara kai hankali a rataye da san lokacin nake san sa tamatta'atu na samu mut'a akwai almut'atu shine lokaci wato alwaqtul mutawaffir kenan tamatta'atu na samu lokaci mai yawa minhu daga manzo Allah annabi ya bani lokacinsa shine tamatta'atu addara lokaci mai tsayi fa ya bani lokaci daga nesa shi iz kuntu yayin da na kasance mufradan fi mai hubbi ba wanda ya shiga wannan da'irar ta soyayyar kafin a farga ni na jima a ciki ya ban lokacin sa sallallahu alaihi wasallam tamatta'atin hubbi iz kuntu mufradan at-tamattu bin nabi shine iza ta'allaqta bi hubbihi wa gusta fi hubbihi to fa kana nabi ya tara alaka shikenan sai zan nabi ya tara alaka shine tabatta atumi na wa zuhimtu yanzu kuma ayi al muzahama in aka ce zahamahu fulanu wa yuzahimuhu fulanu wanda yana mai kafa'a da kafa'a da shi suna muzahama to wa zuhimtu an matsatse ne yanzu an shigo layin da nake yanzu fi hadar zamani a wannan zamanin kar kenan lamma ta'allaka bihi fi ghairi hadha zamani kenan ko amma fi hadha zamani mai zuhimtu yana magana shi tun a alamul arwahi fa ta'allaka bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi amma alamul ajsadi zuhima fi rasul saboda kai za a iya hakura shi ba yanzu ya fara ba ko ba ya ce halabta lahu bizati inni uhibbuhu idadan safiyan fa wana jiya mawliki ba na rantse masa a wani wuri ya ce hal- ko hamaltu wa rabbi bil widadi amanatan wa ahadan ura'iha wa ulfa nakisa ni tun lokacin da ake daukan alƙawari alasu bi rabbikum qalu bala ko to a lokacin dauko alƙawarin son annabi ne kuma tun a lokacin dauko alƙawarin son annabi wa ahadan ura'iha nayin mantinin din lona alƙawarin walan ulfa nakisa ba zan warware na alƙawarin ba to shine wa zuhimtu fi hazan zamani amma wannan zamanin wancan wancan wannan wa innani la fi girati amma yana da tsananin kishi mimman yarumu muhammada ga duk wanda ce yana son manzon Allah to ina tsananin kishin sa walakin nadi sai dai ni jallaitu kalman jalla ka ci ƙuri'a kawai ka ɗauki award na riga award ɗin ma an bani jallaitu qabla sibaqihim kafin ma a kasa tseren a auna a ga da tseren wa zai wuce tun lokacin aka bani aure aka ce kai fa banda kai kai kai ne shugaban su da ban gwana ka shine jallaitu qadali ya qadal hubbi wa huwa mubarrizun bi anna al mujalli fi muhabbati ahmad alqalin soyayya wai alqali Allah kenan wanda yake hukunci akan wanda yafi kowa san manzo Allah yayi hukunci ya ce ni ne mujalli to shine ga yanan jallaitu qabla sibaqihim wa qad niltu haƙiƙa na samu tabrizal ƙuruni zarce sa'a na zarce wa sa'o'i gaba ɗaya da ahmada a fagen san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi walimla ma'ana walimala ya hasulu zalik me zai hana ko in samu wannan wa izzul abdi buwaya da darajan wannan bawan izzu malikihi girman mai gidansa ne ni manzala shine mai mai gida وإن جمعوا الأموال وافتخروا بها ففخري ومالي حب زين ملائي idan mutane suna alfahari da dukiya da 'ya'ya da gidaje ne alfahari na sayyidina rasulullahi ka ya zama mai gidana idan wa izzul abdi daraja ta ni dinnan banda kuma izzu maliki fa dawu yamini alkaunu halitta kaf dinta dawu yamini tana karkashin me biyayyan tasarrufina abinda yake nufi shine abinda annabi yake cewa Allah yake faɗa a cikin Qudsi ya abdi abini aj'aluka abdan rabbaniyan in qulta kun yakun bawa na ka bi ni zan mai da kai me abdan rabbaniyan bawa dan cikin gida wanda daga yayi magana shikenan ya daga hannu Allah zai amsa masa annabi Dawud Allah ce masa ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayra duwatsu da itatuwa da tsuntsaye awwabi ma'ahu ku mai da'a in ji Allah duk abin da yake so ku zama awwabina wa tsaira Allah ya ce wa alanna da wala izan fadau yaminuhu alkaunu kenan abdan ne kasancewa ta bawa ne na Allah amma musawwada abdun sayyidu bawa ne kuma musawwada abun shugabantarwa ala ya rasulullahi warfa shikayati ilaika wa hali matara al-abda sawida ce ya ma'aikin Allah wa rafa'a shikayati ka gusar da kai karata wato ga karata na kawo ka ɗaukaka ta ilaika wa rafa'a shikayati ilaika ya za mu ce hal ya kasudu warafa a shikayati ila maulaka ne yake nufi ko warafa a shikayati ila khaliqika ne yake nufi ya ce warafa a shikayati ilaika a to abin da yake nufi duk abin da ya zama manzala ya dauka karansa ya an kawo karan annabi ya karba wa ya karba kenan Allah ilaika wa hali halin da nake ciki kuma matara abin da ka gani ya ma'aikin Allah ba sai na faɗa maka halin da nake ciki ba al'abda sauyi mana sauwidil abda wannan bawan a cire shi daga igiyan bauta ya zamo mai ɗa to kaga kuma ya ya samu ko ya ce ko a wani yana calin raƙiƙ al-muharrari ko ni ne raƙiƙ amma muharrar bawa ne amma ɗan yan yanta ne na zama ɗan cikin gida ke fahaji dukkan bukatu na kaf ɗinsu wa hadal musulmina da bukatun musulman duniya kaf ɗinsu a haltuhu alaika na kawo su na zube su a gaban ka ya rasulullahi idan ya je fa madina yana ziyartar manzon Allah ba yana yi munajati da annabi shi kadai bane yakan ce Allah duk musulmi yakan ce ya ma'aki Allah duk musulman duniya yakan ce ya rasulu ko shu'ubin yantamuna li hizbikum ya ummuhum tashfi'u ajmu wa aktabu ya ma'aki Allah ne memba ne wakili ne shu'ub akwai al'umma da yawa ba suna yantamuna sun dangantu li hizbikum ya ma'aki Allah ya ummuhum tashfi'u ceton nan ya hada hadda su ajma'u aktau dukkan din su Allah ya ma'aki Allah karka ba kowa din naka ne na baka su to kaga har a fadar manzon Allah bai manta da musulman duniya kai yakan ce wa afriqiya la tartaji ghaira ahmadi africa all dinta ba ta da musu yi sai na rasulullah ya ma'aki Allah na baka ita
sulan hadan nabi wal aqari kajifa afriqiya kab dinta ma la tartaji ghaira ahmadin kaji irin wannan soyayyar ba wato a nan ana nuna mana duk lokacin da ka samu abu mai kima mai martaba to nuna ɗan uwanka musulmai fahaji bukatuna da bukatun musulmai kaf ɗinsu a haltuhu alaika fa ibtin nafsa ko wato wannan nafsin ta ta zama mai babat bi ajlika ka faranta raina ko ka sa in samu farin ciki me farin ciki na farin ciki shine a ce dukkan al'ummar gaba ɗaya sun shiga cikin cetonka hurran in zamo ɗa hur in aka ce hurru shi ne mai la'ata allaku bi shay'in minar duniya ba na kar'antabin da komai shi ne hur ba ta la yamliku ni shay'un la amliku shay'an bal akunu laka ya rasulullahi shi ne hur ni hurru ne musarmadan kuma in dawoma a haka banda kowa sai kai ya rasulullahi ba na tunanin komai ba na wani abu ba kai ba ko zamaniya lokacin da nake a jikin sa talqul waji talqul waji zamani na mai albarka ne ne talqul waji ne sakin fuska ne ba abasu babu diqu babu ghairu mukaddarin ba abun gurbatawa bane idan ka ji an ce takaddaratid dunya wa zuzlatil ardu to wa gairuka rabbal mustafa adamun mahdu duk abinda ba Allah ba adamu ne duk abinda ba manzala ba gaibu ne gaibu ne ba gaskiya bane saboda haka zamani ya tsalqul wajhi ni zamani na tsalqul wajhi ne sakin fuska ne basadi ne ghairu mukaddarin ba abun gurbatawa bane me dalili aruhu ina yammaci wa agdu ina safiya lan ukamma da ba a bakanta min rai da'iman saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi lan ukamma da alkamadu shine me fadin ciki mukmat abin bakanta to lan ukamma da ba a bata min rai ugadis sabuha ni fa ina sammakon karin kumallo ma inda afdali mursalin ba na yin shan wani ti ma tukunna ina shan ti ne kafin in sha ti inda abdali mursalin ugadi sabuha safiyan karin kumallo san mako inda abdali mursalin yace kai wa man bi rasulillahi duk wanda annabi ya dafa masa fa lan yakhsha jalmada indi annabi ya dafa maka to duk wani duk wani kato duk karfin sa ko yana ce maka wani lokaci a menene na makiya idan sun yi wonin sun yi suna ganin kawai shirme suke ya ce ni da manzala ne mai gida na wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usd fi ajamiha tajri in dai har manzon Allah ya ce ya dafa ka Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yarda fitowa zai yi tafiya ya ga jama'a a jeji fa a hanya an cika yace labiya kace ai zaki ne ya fito mai dawa ya hana kowa wucewa kawai sai sauka akan abin nan ɗinsa dokinsa ya keta mutane yana biyu yana za sai kama kunnan da zakin nan kai ya kawar da shi gini kaman ta kun bi rasulillahi nusratuhu in talqaulu usd fi adamiha zakin ya san wannan sahabin manzon Allah ne kuma sahabin ma masoyi shi duk abin da annabi ya sai yayi kawai shi shine ba shi wannan ba an kawar da zaki ma ce ku zo ku wuce shikenan aka ta mamaki ana zace aka kuyi mamaki ai kawai ba ana mamaki bane wannan kaman ta kun bi rasulillahi nusratuhu to wa man bi rasulillahi duk wanda ya rike manzon Allah sau da kafa da gaske dai wallahi lan yakhsha jalmada ai ya ce ala jalisul muqtara bil hubbi muridan adna gidi ta ace jil matsalabi min fauki ya kai dan uwa musulmi jalisul muqtara bil hubbi ka so manzon Allah ka zauna da manzon Allah na soyayya muridan adna gidi wannan ‘yan matan da suke ta kallon nan kawai da kai rabu da su shekaltu da manzan Allah in ka rike shi to duk abin da kake so siya sun kuya a gabanka shi muka rasa yanzu wa man bi rasulillahi lan yakhsha jalmada bugadi sabuha inda abdul mursalin tawalla rasulullahi amri manzan Allah ya jibinci al'amari dama ya ce wali bi rasulillahi dir'un mughallaz duk wanda yace zai harbo ne to ya harbo mana wali bi rasulillahi dir'un ina da silki shine na manzon Allah ne silki kuma mughallaz silki ne mai kauri tsinin mashi kaifin takobi bullet bai sai haura ya harba shi ba dir'un nawa ne na manzon Allah ne tawalla rasulullahi amri falam yazal annabi gushe ba yusaiduni yana taimako na yusa'idu almusa shine dafa mini duk al'amari na inda zani manzon Allah inda zan dawo komai yusa'idu ni da hari fasirtu na kasance mumajjadan fil kauni bi hubbi rasulullah abin girmamawa ne a cikin halitta gaba daya saboda san da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan alhamdulillah mun zo gurin tsayawa shin wannan fakaran gaba dayanta wani sako yake so ya nuna maka shawul islam shi ne fada'a kulla mahabubin siwahu kai wahabu duk wani abin da rai ke so in dai ba manzan Allah ba ka rabu da wannan abin rike annabi sallallahu alaihi shine sakon da yake maka to matsalan ana nuna maka wata gashi ina gama daga kallon wata shi ka dauka na kallon hannun shi kuma to ai shi ba hannun kisan gani ba shi watan yake cewa gayi can fa gayi can gayi can ka gane gayi can gayi can ku je ku je ku gayi can sai ka tsaya kana kallon me gayi hannun dogo ne hannun kyakkyawa ne shi kuma hannun ke so kalla ba ka abin da nake so to shi abin da shul islam yake nema da kai ku gurin wa tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ila hadratul barar rahimi ilahina to shine duka to sai ya ga in Allah ya ganar alhamdulillah da kyau na'am wannan ya umu mutu shi ajma'u